إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke unguwar karkada a birnin da magara jamhuriyar nijar yau muna sha uku ga wata na sha'aban hijira shekara bakwai, wanda ya dace da ishirin ga wata na biyar shekara shidda. muna cikin tafsirin suratul ma'ida a sati da ya gabata mun kawo ƙarshen tafsirin aya ta biyar ta wannan sura suratul ma'ida in sha Allah yau za mu tashi aya ta shidda cikin wannan sura suratul ma'ida insha Allah alama Muhammad Ibrahim bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وامتروا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ونكرني da Allah subhanahu wa ta'ala ke yi na musamman ga waɗanda suka karɓa kiran shi masu imani kenan Allah samu alayansu kamar yadda abdullahi bin sa'ud ke cewa irin wannan kira idan kaga Allah subhanahu wata'ala ya yi shi ka ba da kunnanka ka shurari wannan abin da zai biyo baya imma wani alkhairi ne za a maka umarni ka aikata ko a maka hani ga wani sharri ka guje shi Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idza qumtum ila sala idan kun tashi zuwa sallah wani ce aya wadda ta kawo wajibcin ko farcin arwalla aka ce idza qumtum ila sala in kun tashi zuwa sallah ga abin da za ku yi nan maganar tashi zuwa sallah yakan bambanta akwai tashi ma'ana yin arwallal akwai na wajibi akwai wanda yake ba wajibi ba nan wanda yake wajibi umarnin ke zaman tumi dole wanda yake cikin halin hadis wanda yake cikin mana ba shi da arwalla imma karewar arwalla ko a ce misali janaba nan kenan shi ne wajibcin yin arwalla ɗan hadisi ne karami da wanka in ya zaman kun babban hadisi ne amma wanda mana ke da arwalla lokacin sallah ya yi sallah zai shi a wannan halin shi a wajen shi ba wajibi ba ne mustahabi ne kamar yadda cikin ruwayi cikin sai musulun annan sallallahu alaihi wasallam a fatahu makka bayan an bude makka ya yi a ranar bude makka ya salloli da dama da arwala guda sai ganin bai saba haka ba sai umar bin khattab radiyallahu anhu ta ya rasulullah inna ma fa'alta shay lam takun tafa'alu in umar ta ya rasulullah yau kai wani abu da baka saba yi ba na mana na yin arwalla sallah da dama da arwalla guda alhaida kenan kowace yake ma arwalla yace inni amdan fa'altu ya umar sun sai musulmi yace umar wannan abin da gangam nayi an ce wannan shi ke tabbatar da maganar yin alwallar a kowace sallah shi ya yi in ka yi amma ba wajibi ba ne ya halitta kamar da abdul malik sun sai musu makon ruwa a cikin bukari kai yake maganar mai yawa mu muka yi salloli da dama da arwala guda don ɗauke kunci kan abin kama sha wahala kenan dai duk da akwai ruwa ta shahara na arwalla ka arwalla yana iya da mana nurun ala nur da kaza da wani hasana kaza wani bai tabbata ba shi dai yin shi yayi amma kuma akwai halicci halaka ne an baka dama ka yi sallolin da dama da arwalla guda kenan anan inda muke magana wannan wajibcin inda wannan umarnin ke zama wajibi kunan yin arwalla ga mai hadisi wajibi ne wanda ba mai hadasi ba ba wajibi ba ne ya ce idan kuntum ila sala in kun tashi za ku yi sallah muna ce wannan malamai na hujja kan wani idan kuntum kina idan kun nihi in kun nihi yin sallah kina kalkashin wannan niyya take zawa alƙashin wannan niyya take zawa ta yin wannan an ka nihe ta ke da mace kuma niyya abu ne na ƙasar na nihi abinda zuciyarka ta niyya aikatawa kamar da ta cewa inna mun amalu bin niyyat wannan malakulun kullum ma nawa kenan wannan niyyanka tashi ka je za ka sallah da kawar tashin da kai shi ne niyya mai kaje yi za ka yi arwalla kuma saboda yin sallah kenan tun da ka ta ɗauko ruwa sahani tuni cikin niyya kake asalin niyya kenan wannan sahani da kanuwa don za ka yi sallah yanzu ka tashi ka tashi ka je a lokacin sallah yi tashin da kake ka je ka ne ruwa ka ɗauki sahani wannan shi ne niyyarka sai dai daga ba ka fasa wannan niyya wannan in kai idan ka ji da wannan niyya ka dauki sahani ka zuba kai arwalla a cikin niyya kake da niyya da ma abin da yake kanuwa kanuwa ta a zuciyarka yace idan kai wannan niyya zuwa sallah yace faqsilu wujuhakum ku wanke huskokin wanda ma wanke huska kenan iya cikin wajibi ko farilla ta sallah wajibi a wanke huska wa aydiyakum ila marafiq kuma a wanke hannuwa zuwa gwiwar hannu mirfaq wannan gwiwar hannu shi mirfaq to wannan kalma ta ila marafiq malamai magabata shi ila lagaya ne ko ma'ana ma'a ne yan wadu wannan mangaru malaman doga ne na atanda an tattauna akan wannan ila mai take yi an ce ila ila ila marafi kiran da kano wani da ba sai an sa gwiwa hannu ba daga an ce ila zuwa kaza misali an ce daga wannan tserere daga wancan katangar zawwa wannan katanga ken zawwa nan kenan an kare in an ce ila kaya ce wannan maganu an yi su magabata amma gaskiyar magana magana bayan gama hujjoji da nassosi karar a hili suna amaliyan a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa mirfaq a cikin wanke hannuwa kenan ba ila ba ila bane ba ma'ani mana har tare hannu kuma yan wa idan an ce wanke hannu wasu na wani kuskure na dokan idan a farkon a wallahi ya haka in zo wanke hannu wasu ya wanke daga nan zawa nan wani yanke na harko a wanke hannu da ake magana farilla in ka zo wankewa tun daga yatsotsi za ka zuba ruwa daga nan ka wanke har zuwa bakin gwiwar hannu kinan daga nan ne zauwa nan wani kun bayani ya zo a sunna wannan wankewa ko ka yi ɗaya ko ka yi biyu ko ka yi uku illa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ɗaya ɗaya yayi biyu biyu yayi uku uku ta amma daga uku ya ce wanda ya kara akan uku ya sa an baban kasim sallallahu alaihi wasallam kenan uku ce gaya kuma kullum idan muka yi magana yan uwa aka yi magana kan alwala wankewa daya biyu uku ba ana cewa ba zuba ruwa wasu na ɗaukan zuba ruwa uku ake ne ba zuba ruwa uku ba ake ne menene magana yanzu mun ji ruwa zama sun inganta wankewa ɗaya-ɗaya za ka iya sallar ita yanzu yana ɗauko ruwa ɗaukowa guda he na zuba a huskata na zuba ban gama huskata ba zan yi wani sallar shi don ban gama kenan wankewa ɗaya-ɗaya da wankewa ɗaya wankewa da ka zuba ka gama huska ka gama gaba da shi idan na tattalin ruwa na iya na zuba na gama ko ina wannan shi ake kira da ɗaya amma idan zan ɗauko ruwa in zuba so biyu tuku in gama gaba iya nan a wankewa ɗaya ba zubawa ɗaya ke ni ba misali zan ɗauko ruwa na wanke hannu zan iya zubawa ruwan bai iya gama hannu na gaba ɗaya ta ce je sallah sunna da ce wanke ya ɗaya ta yi a nan ba wanke ya ba ɗaya na yi zubawa ɗaya ce ni kenan wankewa da ake cewa sai wanda ka gama gabar da ruwa in ka ɗauko a zama guda ka gama gaba da ruwa ɗaya kenan amma idan ka zuba ɗaya ba gama gaba ba ba ka yi ɗaya ba kenan wannan shi ne don mu gano da wankewa ɗaya biyu uku wankewa ɗaya ɗaya ta yi biyu biyu ta yi uku uku shi ne ƙarshe wannan kowace gaba haka ne ka'idarta banda shawo kai wannan zai fuska mace magana a rubu ta shawo kai ma ko ta ruwa ta kawo malamai na magana kan ta uku ya ce fagasulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq ku wanke huskokinku kuma ce huska tana harawa daga nan kunnan zawwa nan daga nan asalin gashi iya mutum mai sanko ne ba zai ba sankon gashin kan akewa daga nan asalin gashi na asali daga nan zawwa karshen gemu shine mana tsawanta haka fadinta daga wannan kunnan zawwa wannan kunnan dan akwai nan matsala masu gemu wani zai zama in zo wankewa kun zai haka ba ruwan shi da gemun nan kun zai mai da huskar shi kudin nan gaban gemu a har gemu iya cikin huska tun daga nan wannan kunnan da wani kunnan duk abin da yake na a huskar ki da gemun shagiri ne shi dai wannan huska ga fadinta fadi haka tsawo haka nan ya kamata kenan a ce ka wanke ɗayan ko biyun ko uku hannu kuma daga nan zawa gwiwar hannu ya ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn kuma ku yi shawa da kawunan wani ku shayi kan nan kala malamai shi ma an sha maganganu wannan ba ba ce da isaq ba ce da tabi'in ba ce ta ana ne wani bangare a ana ne isaq ne ka danga tsora hannunka wannan magana su ma da gaskiyar magana duwan alhamdulillah bayan tabbatar sunna da bayanan magabata wannan ba ba wani magana tabi'id cewa wai akwai masu na aqida ba da tabi'id sai kiran ma haka kai gurbin shi kanka ka dan shafa gashi dan goma ko yayi sunna ta tabbatar da cewa ba a shafa rabin gashi ko rabin kai abinda ake shawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawa gaba daya illa an samu ya sha hawa rabi a kai rabi a sama rawani ya yi amma bai sha hawa rabin kai haka iya shawa a kai gaba ɗaya iya shawa ma a kan rawanin gaba ɗaya shawa kan rawani dole ba laifi ba ne ba kuma ya yi kamun shagun gaba ɗaya ake yi sha da za mu sa kenan za mu yi a ba- maganar arwala a aikace wanda ya diba ta in aka diba arwala a aikace za a ga haka insha Allah inda muka yi ta a aikace insha Allah ya ce bayan yanzu ya magana shawar ku shayi kawunan ku ya ce wa arjulakum ilal ka'abai nan ma malamai magabata hatta cikin sabon an samu maganganu kalmar kira'a wa arjulikum wa arjulikum wata kira to karin wa arjulukum wannan kira masu wannan kira ta wa arjulukum tana daukan kenan wai idan aka yi wa musawwa bi ru'usikum kina wawul adafu ce ala ru'us kenan ku yi shawal kawunan ku da kawahuwan eh fi shahi kawahuwa wanda yawa cikin shi akan aqida to amma shahi kawahuwa bayan shahu kai a ɗan wa maganar a sunna ta bayyana ƙara annabi sallallahu alaihi wasallama wanke kawa ake wannan wa- wannan magana ta kawa ana adafinta akan wuju ba ga sudu wuju hakum wa aidiyakum dan kalma kira da muke anan kira wa arjulakum cewa an yi fataha kan lam dalilin tana adafu ga hukumcin huska da hannuwa shi ma kenan kawa tana tare da su akan kira wa arjulakum kuma sunna tabbatatta sallama bai shafa kawa haka illa idan muka komo ganin taɓa ruwaya ta wa arjulukum ko da ba ta ɗauki maganar ba hukumta shawa kawa yake akwai a wani hali ana shawa sunna ta tabbatar da cewa akwai shawa alal khuffain ko alal jawrabain shawa akan kufi ko shawa akan jawrab mu ce safa haka ake cewa domin ya yi zama sunan mutum safa ko suseti wanda ake sawa a sa takalmi a ciki shi kuma kufi tafiya ake da shi shi ne mamancinsu wani shawar mun yi bayani a baya kan maganar magabata kan sabanin magabata akan shawon kufi da magana ta shawon jaurab mun je magana a nan ruwawi mun karanta da dama har mun kama misalin littafi na musamman wani jamal din kasimi na ga yayi littafi na musamman kan masalar masalar jarabain kurum kurum littafi na musamman hukuncin shawa akan safa da maganganun da malamai ke yi a eh da wata kasa wata sama in ba wata ba ta yi ba diya ka maganganu ya ture kuma ya kawo ruwaya wajen sahabi goma sha hudu ya kawo ruwaya sahabi goma sha hudu wanda ya tabbata suna shawa akan jawabi kuma ya kashi Ahmad Shakir na ga yayi hakikin littafin amma ya ƙara wata ruwaya bayan sha hudu ya ƙara wata ruwaya wata ke tabbatar dai da shawa akan jawrab mu ce safa ko soseji mun bala shawa akan wannan magana ta kofi wannan zai bayani kenan a wannan kenan hukuncin zai zo a wanke uh, huska da hannu a bakin wuya hannu bakin gwiwar hannu kuma a shahi kai a wanke kawahuwa zuwa idan sama a wancan hali in ya kama inda kuki wannan kuma shawa tana zauwa kamar da sunna ta tabbatar da haka sai ya ce wa in kuntum junuban fattaharu idan kuna cikin halin janaba kurin ku yi wanka ku yi tsarki wannan aya tana daga cikin mushkila da aka samu da farko wanda har yanzu suna wani magana amma musamman cewa su masu maganar abin da ya tabbata sun komo daga wani muhimmi aka samu an samu umar ibn khattab kamar yadda na garuwa cikin sahih bukhari aka samu wurare imam eh umar ibn khattab suna tare da ammar bin yasir sai wani ya zo yake ma ammar tambaya kan mas'alar mutum da janaba bai samu ruwa ba zai yi sallah zai dama sallah umar ya ce la amma da ce a'a amma da ce a kwarai zai yi taimama ya yi tsalla a na umar ce la ya ka amma ya zaka wani magana umar iya hujja da wannan aya hukuntun jino fasaharu in kuna cikin hajjira ma dole ku yi wanka umar wannan wurin ya riki kenan janaba kurin sai an yi wanka wannan za mu karanta da alamusun mun nisa iya tana kan magana ce ta shafa ba magana ba ce ba ta jima'i kan wannan da yake na umar bin khattab ya so ya inkari ga amma ka san dan uwa mutum kowaye ya ake mutum ajizi ne umar bin khattab sai amma da kace umar umar kana tire da ni da kai mun tafi daji cikin dabbobi mun samu janaba inda babu ruwa kuma ni na yi don a lokacin nan bai san kuta taimawa ba Ah, na ah, na kai bai san ba taimawa aikace da an ce fitan su ma fitan mu na ce fitan mu me ka zama fitan mu sai da mai fitan mu ma'ana fa tusidu ne a larabci fitan mu sai da tsaiban Umar amma sun san da fitan mu ana ne ne ne amma bai karanci ba abin aikace sai Umar ya ce ni da muka samu janaba babu ruwa fa tamarraqtu fi turab kama tarabu daba ko kama tamarraqtu turab yace ni he ne birgima nan ka san aiki an ce fitan mu sai da tsaiban amma kamar ruwa ba kunhi kasa amma da bai zai kasa sai ya ce ga yadda kenan ake wanka sai hen ni kasa kuma yake birgima cikin kasa da kasa zai wanka da kasa kenan kun hen ni kasa amma ya ce ne birgima ne birgima cikin kasa ya yi wanka da kasa kai umar ba ka yi ba ni ne birgima ta na ya sallah da muka zo gida muka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari ga abin da ya rasulullah da ni da Umar ga abin da ya same mu amma ni ga abin da nayi anan manzo da ce ya amma ya kashi ka haka za yace ai wannan duwara da kai kurin anan ne man bukhari ya babi a tayammum darbata darbul rajul rajul kafain tayammama ana mata ana tayammama bugu guda huska da hannuwa ana bugun kasa guda a shayi fuska da hannuwa man bukari babu kan haka a nan da ka kenan a nan annabi ce sai manzon annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya buga hannu guda biyu a saman kasa ya shawo fuskar shi ya shawo hannu bakin kuɗi bakin kwanye bakin wuya hannu shi man insha Allah za mu sa shi cikin aiki masu kallon sun gani insha Allah kenan wannan shi ne abin da manzana ce kun ya ishe ka kuran ba bukatar wahala ka bugi ma ko da kan kai ko hannu ma da ya buga sai da ya bushe ba bukatar kasa sai da ya bushe wata ruwa ya murje hannun to kun sha fuskar shi ya sha hannu bakin wuyan hannu ya ce wannan ya ishe ka ya ce umar ba ka tana abin da maka da kai umar ya ce gaskiya ni dai wannan abin kai da kai ka sani ya ce umar an kana so in fasa wannan hadisin ya ce a nolin kamata wanda kai ka sani shi ruwana kuma da kai ka sani kiran ya kashi gurin iya ga ba a yin taimama ga wannan aya a yi taimama ya sallah dole ya yi wanka ya samu ruwa wannan umar kan haka yi haka abdullahi bin mas'ud ibn mas'ud shi ma tabbata ta cikin sahih bukhari akwai ruwaya an samu na aisha tsakanin abu musa al-ash'ari abu musa da abdullahi bin mas'ud wani ya ma a ibn mas'ud tambaya kan mas'alar samun mutum a janaba bai samu ruwa ba yace ai zai tsaya bai sallah ya samu ruwa abu musa ce a abu ya abdullah kai za ka yi magana ka kana tuni ka mance kirsal ammar da umar wani abu musa asha'ari ta gaya wa abdullahi bin mas'ud ka mance kan wannan mas'ala ta taimama da janaba mas'alar da ta tsakanin ibnu mas'ud kai irin tsakanin umar da ammar kana tuni yace baka gaba umar lamaka na umar bai gaba kai mun saboda kenan yace a umar bai daba kai mun magana ayo bai daba to anan sai mu ta aisha dake cewa to in mu ajiye magana umar ina kai da wannan aya na zamu ji a gaba na وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغد ألم تسمعوا فلم تجدوا معا فتموا إلى العيبا نكد وأن آية يكان وأن آية ومن كأشعري ya bula masu wuce yi wannan aya an aka buɗe kowa kowa da ya je korin ya taimama gashi don ya samu janaba ai wanda ma kowa za su ce ma kun su ruwa sanyi kun su taimama kenan za a buɗe kowa shi a wajen bin masawun ka a buɗe kowa kowa kun dan ba ruwa kun su ka taimama an ka dan ma da ka taimama ya ce a dan wannan ne ka hana a takaice dai malamai kamar su ina kamar mai shaukani cikin fasar kadir haka irin su ina ta a ta fita cikin fasar bari na birnin haidar haka cikin sai fita suna na na abu malik don sun tabbatar gaskiyar magana bincike ya tabbatar umar bin khattab abdullahi bin mas'ud sun komo daga wannan fatawa ta su su ma sun yarda da maganar sauran sahabbai cewa da janaba nasu ya tabbata karara sun yarda sun komo tare da sauran jama'a cewa mutum da janaba zai iya yin taimako amma nan an kawo magana wa in kuntum junubun fattaharu kenan inda yake da abin wankan ne in kuna cikin halin janaba ku yi wanka yace wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min ghaib aw lam yasum min safarin tajidu man fatammu sa'idan tayyiban amma a halin yace in kuna wa in kuntum marada in baka da lafiya kenan taɓa ruwa zai ma illa a kowace taɓa ruwa zai sa yawan haɓo misali ko ƙaruwar cuta wani magana da zama kanta nan sahabi wani sahabi ban Allah mun karanta ruwa sun gata mu na na na alwajiz wani sahabi ya samu matsala ta hoshewar kai kai kan shi ya tsage ya samu janaba sai ya ga ke tsoron ka aje yayi wanka ruwa shiga kai sa matsala ya tambaye sauran sahabbai me kuce kula ina da uzuri in bar wannan wanka don ina gudun samun matsala in ne wanka ta ce a malaka butun dole ka wanka ai kone ka wanka kone ka wanka dole ba wani sauki ba sai wanka ba ko ya mutu akwai wani abu ya mai sauki a za ka ba annabi labari suna salama kan cewa ai ga abin da aka yi annabi ya zai abin ki ta ɓata mare ta haike wasu cewa ita ce katalu katalu mullah fatadu a sun kashe shi Allah da ce su ala sa'alu illa mai alam fana shi fahimta shi illa su'al yace busu tambaya buku tambaya in buku sani ba maganin jahilci tambaya illa kama mun ce magana dan annabi kai wannan kalma ka ganta ya ma sahabbai kalma kowa ne lanta gare shi kaza kaza nasi cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata kalma ga wani cikin sahabbai daya cikin manta jarsu da azai aka mai kamar wani ya ce a fi sani ba na ma ubangiji na sharadi cewa duk cikin sahabbai na al'ummata duk wanda na la'anta ko na zagarga bakan magana bai cancanta kanta cikin sahabbai na dole na wa kalma mara daɗi na roƙi Allah ya sanya wannan la'anta ta rama gare shi dan annabi ya ce kasadun ko wani la'anta shi annabi ya zahi na kowa shi ta ce dan ina zahirin na kowa zai magana mai zaki ga wani sahabi na ji idan kuka ji na yi kalma ta la'anta ko baka baka sahabi tuni na ni da Allah akwai wani abu ni da Allah akwai wani sharadi ni tsakanin ni da Allah duk sabon da na zaka kan wani abu wani abu Allah ka mai da wannan zagin ka game da wannan wannan la'anta rahama gare shi kina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsawatarwa kwarai na cewa sun bashi mugo fatawa me yasa su ba sani ba wani fatawa ya mutu a takaice kaga nan kenan akwai illa kan rashin lafiya ke duk wanda ya tabbatar idan ya wanka zai samu illa karo rashin lafiya ko rashin warkewa ya iya da dama ya yi taimama ya yi sallah a haka ko da mana ba ta yi wanka ba kuma ba yaron lamakanta taron lamakanta ya ce wa in kuntum marada aw ala safarin ko cikin halin bulaguro me ya aka magana dan bulaguro shi aka yi samun matsalar ruwa iyayewa da ruwa a wajen mu amma idan muka ce za mu yi aiki shi ne guzurinmu zun sai masu zuwa tsara ko a san jami'a matsalar ruwa tsara kun zo a zo a tsabar ruwa ko a bashi ta hanyar yaron da abin wa kan ba fara mana ba ka ga ruwan ko ga ruwan gashi nan amma matsalar bulaguro an kuka shanye ruwan da an kuka kuka arwala da zaku sha kaga anan an baka dama duk da ga ruwan an baka dama kai taimama kai sallah a bulaguro kuma yakan yi a bulaguran inda ma ba sarakin ba ina ta yi za da gari lokacin sallah ta yi babu zuwa auje na duk da muna cikin daji za mu yi zuwa gari lokacin sallah babu wanda yana ci ai ai bai ruwa mai sallah a daji kai mu ci inda ruwa ke in dai lokacin sallah yi kana da dama duk inda ka tsaya lokacin sallah yi in dai babu ruwa babu shakkan a kai kaji tunda mun je gari kayan wada rana kai mun je wace maka wace maka zo tabbatarwa ce wace maka zamu kai ya su daga gaiwa ce wace maka zamu je nawa kai anan garin bakin dutsen kai aka a san mutum ya mutu nawa kai anan garin ma ga su da ɗan kai gari a yi a mutum ya mutu haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wata cikin sahih bukhari abdullahi bin umar ya hoto daga wata karkashi ya zo tsakanin shi mutum nan kusan mil kirkir da rabi ne shi da madina sai wata sallah ko ya dauko ya tawo mai sallah kuma rana a sama shi gashi gari a sama sai wannan annabi iya yi ga shi ga gari ko ga ruwa ce maza a sun ce akan alaƙar wata ne akan harba kibiya misali kibiya biyu ke misali bi kika rade ma annabi ka ce rasul ga ruwa a can gaiwa an mun je wuri kaza akwai ruwa ce wace mu za mu je a takaice dai ba mu kumci inda kake kurin in lokacin sallah yayi baka da ruwa kana da dama ka yi taimama da janaba ne babu janaba cikin halin bulaguro halin aka yi samun matsalar ruwa ya ce kenan wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum aw jaa ahadun minkum al-ghaib ko ko je biya bukata ta bayan gari ta wutsari ko kashi ka dawo ba ya ce aula musu nisa ya gama ko kun sha nan sha'an mata tafsiri mai inganci na abdullahi bin Mas'ud, abdullahi bin abbas ana nihi kina ji ta jima'i nan ka je ka yi jima'i kenan da janabar ba mata mulki ba eh da mulki ta kai janaba kuma bayan wannan abin ya wakana bulaguro kai rashin lafiya bulaguro ya ce ko ku ka zo ka biya ka je ka yi bayan gari ko tsari ko ka je wajen iyalanka falamta ji duma baka samu ruwa ba nake a halin da babu ruwan wankan janaba ko arwalla a nan sai Allah ce fatayammamu sa'idan tayyiban sai ku nihi shine hujja amara je birgima cikin kasa eh yin kasa ko da tunan mana mana mana fatayammamu mana faqasidu ku nihi ku nihi kasa to amma aikace ana nan kenan mana ku yi aiki da kasa nan sa'idan duk abin da yake saman kasa fara ce baka ce rere ne turkuwa ce kasar jan kasa ce kasar gishiri ce kasar kanwa ce siminti ne kuma sai bayar siminti wani ka ce shi a kamar zama da albani ya ce wani ba a cikin majalar shi mai alojiz ita albani ce hatta a katanga ta likita su kamar a likita misali ya ce an da farsar ce washe ba sha san farsar farsar da gaina zo ce har ce har kwada farsar ce shi albani ka ce kwada farsar ce ba da mulalaga kudin kana kan gado baka da dama kun ka tanka shi ka tanka ka tayi maka kenan Allah ta yi kunan kunni abin da yake saman kasa wannan cikin wannan kitabun alojis cikin babu taimaka ya kama magana daga cikin alojis eh makana da kaje makana da rubuta sai ba a takaice Allah ya wuce kunyi ba kenan wannan wurin yanzu a wannan hali yace fatayammu sa'idan tayyiban kunhi kasa abin da kina ce kiran duk al-sa'id duk abin da saman kasa wani malamai magabata wasu hatta wata magana malaka zai ma malaka ya ganin cewa ma hatta ice ma ya saman kasa duk da ana gashi a jami'a malik zai mai magana dai duk abin da ke sunan kasa kuran a takaice duk abin da ke saman in wani nau'i na kuran an da bi aka yi shi ko an kasa ba a kasa ba kuran kasa ce ya ce fa mustahu biwujuhikum wa aydikum min wannan kasa da aka ce fatamin musa kan tsaban kun yi kasa ya za ku yi alace fa musawu biwujuhikum wa aydikum minhu ku shahi fuskarku da hannunku minhu daga wannan sa'irkin irkin ke wannan shi na kace ke dama abinda Allah ya magana a shahi fuska da hannu hannu a larabci aka yi tilaki shi iya ɗaukan daga nan wani yatsa zuwa nan sai an ƙara yance zuwa wuri kan kuma ga shi suna amaliyan aikace a nan sallallahu alaihi wasallam abin da ya gwada na taimama a aikace ƙasa ya buga bugu guda kuma ya yi shafa guda bugu guda shawa guda a huska shawa guda a hannuwa kai fa shawa guda yi da ita ya shayi huska ya shayi hannu a koruwayoyi masu maganar shawa har ya zuwa gwiwar hannu to wannan babu ruwaya hadisin murfu isayi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka kin da an samu cikin sahabbai wasu yi kamar ibn umar an samu magana amma gaskiya magana abin da ke marfuyi annabi sallallahu alaihi wasallam bakin ga karantarwa da yi yanda yake cewa ga yanda ya kamata a yi shine shafa a wata mazhabi ne da farko bai san ake aka ga zuwa yayin birgima ko mazhabi ya koya ce ga yanda za a yi ta kurin yace ya ishe ka amma kurin ka buga ƙasa guda ka shayi huska da hannuwa sama bukhari babar cewa taimakon garbatar da wajen kafe ne taimakon bugu guda da hannu da fuska da hannuwa daya ya ishe ka wannan shi insha Allah kenan wannan kaga din zai mai magana akan magana arwalla da magana ta yau insha Allah kenan na ya kamata he musa wajen abun kallo he musa sifar arwalla a kace sai a kalle ta a ga
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله زامو يأرو الله أعيكتي كما يندي يزوء تكنسون قرآني لسنة تبتتا دان سوكي أبنغ ما سكالو تمسجي don a yi abin a aikace su san yadda ake arwalla a aikace allah taimake mu da farko dai idan mutum ya zo arwalla abu ne sananne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min a'mal bin niyyat dukkan aiki iya buƙatar niyya iya tar da niyyar shi idan mun ce niyya ba ta buƙatar sai ka yi lafazi da baki kurin zaka kudurta a ranka ka saka a ranka zaka yi arwalla shikenan kana cikin arwalla idan ka zo da farko a yi bismillah don akwai ruwaya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah babu arwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba la wudu liman lam yuzkur Allah alai kenan babu arwala ga wanda bai bismillah wannan ruwaya tana da hanyoyi tabbatattu ke zai mutum ya kokarin in ba mantuwa ba ka a bar bismillah a lokacin arwala ke za mu bismillah za mu wanke hannu haka nan hannu inda ake wanke hannu tare ake wankewa ba tare ba da a yi ɗaya ɗaya tare ake wankewa haka ha a yi su uku haka kenan haka wankewa uku haka za a yi haka wankewa uku in so kuma ya ɗauko ruwa sai a daman kahin na naman ce an an zo farkon arwalla za a ɗauko asawaki a yi asawaki a yi asawaki a ƙare an aka yi asawaki aka ƙare asawaki to kan lokacin nan ne kenan za a yi wannan a wanke hannu bakin nan su uku an aka wanke hannu nan baki su uku sai a ɗauko ruwa sai a gumsa wada sauran sai in haka sai in haka a ɗauko haka a haka a yatar a ɗauko haka kenan sauran ruwan ka ɗauko saura a gumsa kuma saura a shaƙa ya tsaye ba a yin arwala ana haka ana haka a hannu lokacin kokoro baki ba a sa hannu kuran an ɗauko ruwan a gumsa a zubda saura a shaƙa in so sai a ɗauko ruwa haka a zuba a hannu haka kuma a sa hannu biyu sun taimaka wajen rikin ɓannar ruwa haka wanke ya ɗaya kenan haka za a zuba hakan wankewa biyu kenan haka wannan shine wankewa daga nan zawa kunne nan nan asalin gashi na asali nan mai san bai rusa koko nan zai ba nan bakin da asalin gashi zai ba nan ne a wajen ƙashin gemu wanke uku kenan sai haka za a wanke daga nan nan akwai masu tsayawa daga nan zawa nan a aka ce wanke hannu tun daga nan ne in tsaye hannu daga yatsa zawa bakin gwiwa hannu haka za a wanke su uku haka su uku haka su uku haka haka kuma shi ma nan haka daga nan kenan tun daga yatsotsi har zuwa gwiwa hannu su uku haka su uku haka su yanzu a zuba ruwa su uku haka kin an wanke hannu sai kai shi kuma daga nan ake haka a je kiya bayan kai kuma sai a maido haka sauran ruwa kun sai a haka kunne kenan ba sai an saka sabon ruwa ba kuma aka haka aka maido sauran ruwa na hannu sai a haka sai yatsa ana so a sa yatsa mata haka ƙawahuwa haka haka haka ita ma su uku haka haka su uku to haka ita ma ita ma wannan a mata haka
ita ma ɗahar a mai a wanke ta su uku kenan to wannan bayan wannan
mun yi magana uku shi arwallah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana ana yi tun daga su uku biyu biyu ɗaya ɗaya kenan kana ai wankewa ɗaya ta yi ce biyu ta yi uku ta yi amma a gane wankewa da ake cewa ɗaya ta yi sai wankewar da ka zuba ruwa ya gama gaba gaba ɗaya misali in zan ɗauko ruwa in zuba bai gama duka huskata ba ba a kiran shi ɗaya zubawar da aka gama huska gaba ɗaya shi wannan ɗaya in kai tayi haka hannu amma dan ka zuba ruwa haka so guda bai gama ba ta daya kenan sai zuba in so biyu zan zuba a huska ta lokacin da ya gama huska a zaman ɗaya ke ba ce zuba ba zuba ba ce zuba biyu ba wankewa biyu kenan amma idan ka wanke so uku tayi an ka wanke biyu biyu ma tayi an kai ɗaya ɗaya ma inda ka gaba gaba ɗaya a rolla tayi kun babu laihi in wanke nan so biyu nan so uku ba laihi bane ba wannan bayan wannan arwala ta kare sai addu'a ta bayan arwala wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya arwala yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la eh zan mai ta addu'a ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin kadai yace idan kai wannan addu'a za a bude ma kohin aljanna guda takwas sai ka zaba wata ruwaya ya ƙara da cewa wanda ya arwalla a wajen da ya arwalla ya ƙare ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yace wannan kalma an kai ta bayan arwalla za a ɗauke ta sa a sa cikin wani makayi wata batta a rihi ba ƙara buɗe ta sai gobe kiyama akan mizani shine fadala ta addu'a ta ƙare arwalla muna fata in wasu sun fahimci dai arwalla a aikace yanzu kenan za mu yi taimama an wata taimama ba ta da wani dogon aiki wahala abin da ya tabbata ruwa ingantattu kurin idan ka zo dama mun ce kullum niyya ita ce a zuci lokacin da za ka yi za ka kudurta ta niyya taimama kurin idan ka taba kasa haka bugu guda a ba iya bushewa ko a murji in ka murje ko don ba a bukata kasa abu in ka murje kun sai ka yi haka sai haka bakin wuyan hannu fonye kenan bakin nan ne kurin ake wankiya wannan taimama ta kare kurin sai sallah kai tsaye Allah ce muke shahawa ake ba wankewa ba wallahi aikace a ga taimama a kace insha Allah yanzu ci gaban karatun mu bayan dai wannan bayanai da Allah yayi sai Allah ya ce ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj Allah bai san kumta ta mu nan yawa karewa mai ka taimama kanka an samu matsala ana cikin bulaguro lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam babu magana taimama sai arwalla da ruwa sun shiga halin tahiya Aisha radiyallahu anha domin kisa ce a takaice dai ta wani Allah ya kaddara da abin zai wakana wani abin an sarkar da ya bace cikin dare an tsaya an sabka an za a tashi ta ce ban ga sarƙata ba aka tsaye da sarƙar uwar gida aisha ta yi la'ana umar muminin ta bace aka tsaya neman sarƙa aka shiga daji ake ta nema har garin allah ya waye to garin allah ya waye babu ruwa a nan ne aka sabkar da hukumcin ayat taimama da abin ya bata ma kowa rai suka ce wannan ba shi ne farko farkon alheri kuma gina abubakar kenan allah kada ashe aisha abin da zama ya ga aisha ashe alheri ne da ana ga matsala ce ashe abin ya ka sababin alheri na ga al'umma sababin samun taimama kambacin ruwa ana tashi ana ɗaga gamba garin allah waye ya ga ashe sun kasara na kasa da kuma a kusa ake tare mutane ba a tsaye sababin kenan allah sauki ne ya kama na da babu hukumci da ba da yamma dole kurin sai ayi wa'ar wallah a wannan hali ne wasu sahabbai suna cikin neman wannan abu lokacin sallah yi lokacin ba ta yamma sai suka yi sallah a wannan hali babu arwalla kun ba ta yamma da wannan hujja ne aka kawo hujja masu ganin cewa idan ka shiga wani hali inda babu ruwan alwala kuma babu abin taimama sallah dai sai ka yi ta ba a barin sallah ko da babu ruwa ko ba abin taimama za a yi da a halin da ake ciki kaga wannan sahabbai a wancan zamanin babu ruwa ba taimama sallah suka yi shi da na asar wani cikin cikin malikiya ga sabani da wajen magana biyar amma magana ina ga ashabu cikin malikawa imam ashabu cikin majal malik shi iya kan magana masu ganin za a yi sallar babu taimama kun babu arwalla kun ba a sake daga baya kuma shine hujja da aka samu kuma shine hujja mai ƙarfi cewa an ka shiga wani halin da baka ruwan arwalla baka abin taimama sallar za ka yi da kurum sallar za a barinta ala kullu halin ya yi ta yace kenan wannan ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah bai nihin kumta ta muku walakin yuridu li tahirakum mutum ni'matahu alaykum Allah yana kan tsarkake ku kenan ku samu abin tsarkaka ba sai ba sai ruwa ba sanan sai zan cewa iya cikin wannan al'umma abin da aka ba ba ku sauran al'ummomi ba an sanya mu ne ce kasa turbatu tuhurun mai Allah ya sanya mani ƙasa ita ce abin tsarki ya ce ko da mutum mai samu ruwa in shekara in shekara kwatarwa in shekara goma zai ƙasa ita ce abin tsarkinka ya ce duk inda lokacin sallacin maka an gajiyar duk inda lokacin sallacin ma al'ummata kana tare da masallacinka da abin tsarkinka Allah sai ya mutu rubuta tsuhuran masjidan masjidan mutahuran ba ya sanya musu a ƙasa masjidan mutahuran ita ce masallaci duk inda kake lokacin sallah yayi ba ta ya an zo masallaci lokaci inda muke haka balle cikin tahiyya kenan ƙasa yace duk da lokacin sallacin muku kuna da wurin sallar ku kuna da wurin tsarkin ku wannan wurin shine kambacin ruwa an babu ruwa shine hujja malamai ke cewa kenan a taimama kambacin ruwa ce duk abin da za a yi da arwalla zai taimama a mace ba ba ba sallah biyu ba ramuwa dole hira ce taimama kan bacin ruwa ce da abin da zaka yi da taimama ka zo zaka iya nafiloli kai farilla yanzu zaka yi da alwala duna akwai an saba saki da yawa wani ko kaza abin da gaskiya da yawa ko kuma cika abu cewa wai wai zai da wasu an san dama da aka sa mata kurin sallah in noci zaka iya yi akwai masu ba sallah biyu balle magana uku ko ta yi ka yi maka sallah ɗaya ka yi ɗaya ka kawo ta biyu wannan sa kumci ne kana dama ka yi salloli da ta yi ma guda kamar yadda za ka yi da da alwala kina Allah iya so ne ya tsarkake ku kuma ya cika muku ni'imar shi a gare ku la'allakum tashkurun Allah ya muku haka don ku zamanto masu godiya kan ni'imar Allah alhamdulillah ala hadha ni'am kan ta gaba
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور نعم نعم Allah subhanahu wata'ala na ce wadukuru ni'matallahi alaikum wa min saqahu allazi wasaqakum bi Allah ya tuna ku tuna ni'imar Allah da ya a gare ku wa min saqahu allazi wasaqakum bi da alƙawalin da ya da ku nan kamar da na kama shukani haka ta ibn kasir abin da yake magana mai kari a nan kan ma'anar wannan aya ana magana da wannan al'umma domin asalin tashin tabbacin daular islamiyya ko tabbatar da'awa a duniya ci gaban da'awa babban dan ba yin mubaya'a ta bai'atul aqaba daga nan ne musulunci ya samu zaman turuwa zuwa ga kahuwa da kawo asali dan ba na kawo daula na hijira kamar da imam amr bin ina ga imam ahmad cikin musnad haka imam hakim cikin musaddarak haka ibn kasir a takaice ruwa ta tabbata jabir bin abdullahi bani labarin karkashin wannan bayani ya ibn kasir ke kan cewa ya ce bayan an yi mubaya ta farko ya ce mun zo muna madina mu mun yi imani madina a gida muke cikin nutsuwa cikin nishadi ita sai muka tuna cewa a nan sada sarama fi makka fi jibalin makka wa yi tsoda da wuyi khaf ya ce zama zan allah a makka cikin duwatsu iya gudu iya laɓewa muna nan cikin halin nutsuwa a cikin nutsuwa abin nan bai zama a kai da gare mu wannan tunan suka suka tana kun manzan Allah a maka cikin kumci su kuma a nan cikin aminci kasar shi abin nan bai yiwa lazim mu tashi mu je mu san abin yi annabi da muka tashi da wajen mutum saba'in bayan watan ta sha biyu a nan ne aka ja kawo dan ba na cewa annabi sallallahu alaihi na gayyatar shi ya bar wannan kumci da gallazawa na ya zo madina sun je a lokacin da ake zuwa aikin hajji ta jahiliya suna zuwa su ma mushrikai na zuwa ya ce da muka je a nan sadar ma an yi manyan randewu kusa wata zama a zamanin mu ana zuwa hajji a je an ba a je mina a je komi inda ake a yanzu dama hajji kayan musa ana zuwa ko ta na ibrahim kawai hajji a nan sadar ma zuwa ya gyara da mai kan tauhidi su ma suna hajji a je arfa a zo musa da madonna bai suka ce cikin lokacin haji cikin wannan kasuwa ake cikin abaji sai aka saba annabi labar wani je ga mishi gashi mun zo sun shigo cikin sauran tawaga ta mushrikai mutanen Madina su musulmin amma ba a san me mun hosu ba an zo ake hajji da da kowa da kowa amma su musulmi ne masu imani ne sun zo akwai abin da ka karba yace sai aka muka yi magama a cikin kwarin Madina a wani kwari cikin dutsen Madina aka ce sai in dare ya yi kama ta ɗauke kowa kwanta an ga barci ba zama aure kaza ya ce da kasan musta kana cikin yan uwanka mashirkan ya ka suwat ya ka zagi kamar za ka wutsari shi ma wancan zuwat ya zagi zuwat zuwat ɗaya biyu uku ana dama an yi magama dama ko an yi zilale ya kewa ya fi can ya ce haka da ɗaya ɗaya muka zagi muka gamu a wajen wannan akaba wannan wuri da aka gamu mun haɗu gaba ɗaya sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da Abbas Abbas amin shi Abbas iya iya ka hurci shi amma ganin dan dan uwa iya jin dan dan uwan shi amin bi gare shi manya ɗaya na kare shi ɗaya na ne adawa Abu Lahab shi iya bin shi amin shi da kai tsaye annabi iya da'awa cikin ruhuna na na na alhazzai manzawa ajin haji iya mai man yi wa'i ne hada a taɓa sadar bi mana wa zai kama mini in samu isar da saƙon ubangiji annabi ya ciki wa zai kama mini in isar da saƙon ubangiji man yi wa'i ne hata ubalin sadar bi annabi ya ciki ya ce ƙarya ce ki da shi ya mun bayyana ce ƙarya ce ki ƙarya ce ki haka yake mutuwa gaba da gaba ba na bawaya ba iya kira wa zai amsa kiran Allah ya kama misal saƙon ubangiji ya san ƙarya ce ki kuma gashi dan uwan shi ne amma abbas bai bari Allah bai taba shi yanzu an zo ku san da ke ji shi wannan abu da kan rubuta cikin dare annabi ya gama abbas kuma abbas ya raka shi yace muna nan raka shi da abbas sun zo cikin duhun daren wannan da suka zo to me suka ce mun zo ya rasulullah muna gayyata ka ka sai garin kamar wannan garin garin kuma shi da kaza da kaza na kwata ci a ina tsoro ku sai dan dan uwana ku kaskare mu suka anan suka ce sun yadda annabi ce za ku ɗauke ni akan za ku kare ni yadda za ku kare diyon ku da kawunan a kan yanzu da zaɓen ubangiji da aka yanzu abu da jeniya suka ce gaba ɗaya annabi ya jero sharuɗa suka ce mun yarda mu baya sun yi annabi zai da hannu sai akwai cikin sahabbai akwai na ga al'asar zurara akwai wannan al'asar ibn zurara al'asar ibn zurara shi ne yarwa cikin su al'asar ibn zurara sai ya riƙe hannun nan ci tsaya zai ɗora hannun ci tsaya kan ku sa wannan hannun ma wannan za ku sa hannu ne akan yau idan kuka yi mashi wannan mubaya'a kusan yace lalle mun mutu daga madina da imani cewa mun zo na Allah ina muka shan kusan wannan hannu da za ku sanar da jeniya na yin tafi garinku za ku kare shi za ku yanke da duniya duniya za ta muku ta kusan abin da za ku ɗauka kusan irin yaunin da za ku ɗauka an sa ko ku san bala'in za ku tarya ku ɗauka da ka ko in ku matsorata ne kan ku ɗauki abin da ƙarfin ku zama lahiya amma wannan yauni ne ba suka ci amince ana da ka ɗauki hannunka a sa'ad wala na mubayi a lansiya ba he mun yi ta amma mun ɗauka na za mu yi ta ya ce daman dan in gaya muku ne ku san yaunin da za ku ɗauka a nan sai abbas ya diba ya diba ya wanga ce haula wannan mutanen ji san su ba ce haula hadas ita kamar tijara ne shi ya san mutanen madina da tijawa ita tijara ne abbas haka ne mutane mutane ne eh mutane na madina yace daga duk wannan yare ne ba san su ba kawo ku kai mu dan wani hagu suka ce haba abbas in mi same shi haka da same mu anan ne aka sa hannu na yin mubai'a suka yi mubai'a annabi mai je madina za su kare shi yanzu suke kare iyansu da kauninsu da dukiyoyinsu asalin ke to shi ne wannan a nan tunan kenan allah iya musu tunatar da su irin abin da suka ɗauka na mubaya'a da wannan manzo na taimakon addinin allah wa zukuru dan nan ne dan ba da gamku na kawo da musulunci ya ce wa zukuru ni'imatallahi alaikum ku tuna ni'imar allah da ya a gare ku wa mithaqahu allazi wasaqakum bi da alƙawalin da kuka ɗauka tsakanin ku da Allah na taimakon wannan addini taimaka min wannan manzo yace id qultum sami'na wa ata'na lokacin da kuke cewa mun ji kuma za mu yi da'a muna shurare muna biyayya wa taqullah ku ji tsoron Allah inna Allah alimun bi dhati sudur Allah masani ne da ta cikin kirji zuciya kenan ya san abin da ke cikin zuciyar kowa da wanda ya yi tsawa ce idan nan kalma ce cewa abin wanda ya san abin da ke cikin zuciya ina kuma abin da yake hili karara kina Allah ya san abin da yake ɓoye da abin da yake hili a wajen Allah duk ɗaya nan akwai jan kunne ga mutane ku yi tsoron Allah ba abin da za ka ɓoye mu Allah da abu za ka na tutuwa tuwa wani abu za ka yi Allah ya sani ya san mai bi na kwarai ya san wanda ba na kware ba na kuma ko kira da yin ikhlasi na amma kai kuma mai kai dan Allah in ma kai ba dan Allah ba shi Allah ya sani idan mutane na ga haka ne to shi ka san da Allah alimun bi zati sudur shi ya san kirji muhimmancin kenan yin ikhlasi na laka cewa ala lillahi dinu khalis Allah ga Allah addini tatacce Allah ke karba dan ya san menene a zuciyar taka lokacin da kake wannan an me kake yi ya san me yasa kake yi dan wannan ga nan ya kamata ganin nasu mu tsaya a wannan lokacin insha Allah za mu tsaya bakin wannan aya ta bakwai ina aya da muke masu cikin إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته